صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يحتمي لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر أكراتم الذي سني بيان أي بيان سوى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وي bayan mutanen ƙauye ina irin mutanen aslam da ashja da kifar wasu kabilu ne guda uku da ke kewayen madina to da su a cikin garin madina ma akwai wasu munafukan Allah wanda yake sun saba da yin munafici wanda yake suna na cikin madina baka san su ba mu muka san su amma za mu yi masu azaba marratai a duniya da lahira a nan duniya a kunyata su a lahira a sa su ta shekul islam wa sa'adatul alam Maulana Alhaji Ibrahim Yas zai ba mutum kaya mai ban al'ajabi mai ban mamaki a cikin wannan littafi nashi mai suna Duniya da Tafsir. Ya ce da zana Abu Hanifa. Wata rana Imamu Abu Hanifa ya kawo ziyara. Shi Abu Hanifa Al-Nu'man yana daga cikin mutanen Iraq. ya kawo ziyara a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ya ziyarci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama ziyara sai ce yana son ya kai ziyara wajen imamul madina ya ce yana so ya kai ziyara ga imamul madina to lokacin da ya zo shi wajen lamu ya ce shi abu hanifa imamu nuhman ya zo da imamu malik da yake imamu malik shi ne malamin imamu shafi'i shi kuma imamu shafi'i shi ne shehin ahmadu ne hambali shi kuma ahmadu ne hambali shi ne babban masanin hadisi na duniya wanda ya haddasa hadisi miliyan biyu a disamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi babban littafi yana nan ana ce mashi musnadul imami ahmad akwai hadisi kusan dubu saba'in a cikin shi to abu hanifa bayan ya gama aikin haji sai ya kawo ziyara ga imamu maliki har ya karanci wani abu na ilimin hadisi a wajen imamu maliki sai wai to kaga imamu maliki ya zama shine imamul ayyin mata kullum shugaban dukkan shugabanni shi abu halifa ya yi zamani da imamu maliki imamu maliki shi ne shehin imamu shafi'i imamu shafi'i shi ne shehin ahmadu ne hambali don haka ranar da abu halifa ya rasu ranar aka haifi imamu shafi'i shi yasa malaman tarihi ke cewa mata da ilmu wa wulida da ilmu yau wani abun mamaki ya samu a duniya mata da ilmu ilimi ya mutu shi ne abu halifa kuma wa wulida da ilmu wannan ranar kuma an haifi ilimi shi ne imamu shafi'i to abu halifa ya yi zamani da imamu maliki kamar kisa da shi ibrahim da imamu a yanzu lokacin da abu halifa ya faɗo ma imamu maliki imamu malik yana da masu gadi yana da almajirai mutum saba'in irin su imamu ashhabu irin su ibn wahab irin su asbahu duk suna nan kewaye da imamu maliki duk rigima ka ba ka iya kaiwa ga imamu malik sai in sun yarda to yau ga abu hanifa shugaban mazhaba ta hanafiya wanda ke iraq ya zo ziyara manzon allah ya gama ziyara ya zo ya gaida imamul madina to da yake annabi alimul madina yake ce mashi an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa mutane za su hau dawaki da raƙumma suna yawo a duniya fara yajiduna aliman a'lama min alimil madina a duniya ba wanda ya ilimin alimul madina to da kaji alimul madina imam maliki kenan to da abu hanifa ya zo ya buga sallama sai imam malik ya ce manin rajul manin rajul wannan mai sallama shi awwa shi kuma abu hanifa saboda koyon kurwa sai ya ce rajulun min ahlil iraq ta yi bako daga ƙasar iraki to kasan hajjaj ibn yusuf ya musu suna yana cewa ya ahlal iraq ahlal shiqaqi wal nifaq to shi ne da ya ce daga iraq yake sai imam malik ya ce a daga iraq a halar nepal manyan milafikai ke nan mun yi bakon milafikai ke nan bai san ko da wa yake magana ba fadalas abu hanifa yana da ban mamaki wajen mauhaba da fatiha ta ban al'ajabi wanda in ya wurgo ma magana sai ka yi fice gaba ɗaya yadda kake shi wata yin musulman kwanci To da ya zauna yana son ya rama an ce magare su gari minafikai. Sai ce ma Imam Malik a ya azaruli al-imam an atluwa ayatan bi hadratihi shugaban Madina zai man izini in karanta wata ayar Qur'ani da na samo daga garin mu na Iraki. Ana na'am yace nan makaranta ce wajen karatu ne bismillah. Addara sai Abu Hanifa يأتي بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون سيأتي ومن أهل العراق كما تنزع ومن أهل العراق مردوا على النفاق وكما يسأل ومن أهل العراق مردوا على النفاق سيئر نبي إمام مالك كي يشيبه فسكه tunda ai wa min ahlil madinati Allah ya ce ga ya cikin madinan annabi gaban alimul madina saboda da bi sai ce wa min ahlil iraq mu ɗan iraki an ce ahlul libani ne shikenan sai malik ya ce la kai banna kai banna malam bako wa min ahlil madina ɗan madina dai Allah ke musu sai ce yi baladi kala fi baladi a sai mina yancin na garin da yake ba garin mu ba sai ce da Allah yawa ne ne yace Abu Hanifa Al-Nu'man sai ce a ashe mai gida ne ya kawo ziyara gidan albani ne ya tashi ya rungume Abu Hanifa Abu Hanifa ya rungume Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu da haka shi wannan Abu Hanifa yana cikin mutane masu ban al'adabi masu ban mamaki wata rana sun yi rigima da dahariyawa kamar yadda mai alfonso da ja ke kawo suka ce ya za a yi a ce wai halitta na da ubangiji ai ya ne halitta ita ta yi kanta halitta ba ta da Allah wa ma yuhlikuna illa dahr ba mai kashe mu in ba zamani ba to shi yasa ne bai ce la tusubu dahra fa inna Allah huwa dahr wa batin dahr Allah shi ne dahr to dahariyawa sun zo dan Abu Hanifa wai za a yi mujadala da shi ya ba da hujja na cewa akwai Allah to da yake Allah ya ba shi badiha ya ga mai murana cewa Allah ya ba shi basira bahira da daɗin ƙarfin kuɗi munkiri a cikin jawabu ɗaya sai Abu Hanifa ya shige cikin gida ɗin zuwa dan har yawa na ta wage wage wai ina shi malamin wanda za a yi muƙabala da shi aka ce yana tafi suka daɗe can wai ina malamin a ce mai masu muƙabala sun zo sai ga ya fito daga gida figige figige sai to da Allah ku yi hakuri wani abu ya tsaye da ni bisa hanya shi yasa na dade ba so ba suka ce menene ya tsaye da kai sai ya ce na san da za a yi muhawara da muƙabala da ku amma bisa hanya kafin in iso nan kun san garin mu basara akwai ƙatuwar ƙorama ta da jinatu suka ce lallai gaske ka akwai ƙorama ya ce kai ayyau na ga ikon Allah wani jirgi ne malam an makare shi da mutane an zuba mai dabbobi an zuba mai hatsi an zuba mai kayayyaki har da tsuntsaye amma ikon Allah tunda su ba su bayar da Allah ba yace jirgin nan wai abu mamaki shi kawai ka tafiye shi in ya kai inda yake bukata kwana sai ya kwana in ya kai wajen miƙewa sai ya miƙe bai da direba sai suka ce kai kai ashe muna ganin ka mai hankali ashe kai mahaukaci ne an ce mai muƙamala da malami mai hankali a sai kai mahaukaci ne ya za a yi a samu jirgin ruwa ga mutane ga dabbobi ga kayayyakinsu kuma a ce ba direba sai ce ashe kuma mahaukata ne ya za a yi a samu sammai bakwai a samu ƙasai bakwai a samu mutane a samu aljanu a samu dabbobi a ce ba su da ubangiji mahalicci sai suka faɗi suna tuba suka ce tun ba a fara muƙamala ba ta kashe tun ba a fara muƙamala ba ta kashe yadda ba mu yadda jirgi bai tafiya da rodin mutane da dabbobi ba direba ba yanzu wallahi mun yadda sammai da kasai da mutane da aljannu suna da direba direban su shine Allah walau tu jami'an qaddatuhu yawm al-qiyamati was samawati madawiyatu bi yamini Allah shi alƙira su jare halitta da haka dariyawa suka tuba a hannun Imam Abu Hanifa shi kuma imam malik ya zauna cikin cikin mahaifin shi shekara hudu ta so wata tara ake haihuwa to imam malik sai da ya shekara hudu cikin cikin ina ta da haka an ce idan mace ta kai shekara uku har hudu to ana iya jira saboda ciki na iya shekara hudu ba a haife shi ba dan imam malik shekara shi hudu a cikin mahaifin shi illa duk wanda ya shekara hudu shi ko zai zama aya wajen ilimi ko aya wajen kuɗi ko aya wajen mulki to bayan an haifi imam maliki bai haɗa shekara goma sha bakwai ba sai da ya rinjayi duk malamin da ke madinan manzon Allah duk madinan manzon Allah ba wanda ya ilimi shi saboda wata muhawara ce ta faru wata tsohuwa ce ke ma mutane wankan gawa an kawo ta gobe Allah ta yi mata wanka To da ta zo tana wanka, sanda ta ala hannunta saman gaban matan nan sai ta ce, A, wannan mata fasika ce mai yawan sabon Allah ce. A ce matan nan boye Allah ba ta taɓa sabon Allah ba. Sai hannun tsohuwa ya laƙe a gaban wannan matan mai wankan na sai hannunta ya laƙe a gaban wanda ake ma wankan gawa kenan. Sai likitoci suka ce a yanke hannun a rufe gawar. sai aka ce ya za a yi ita mai rai a ebi hannunta sai dai a ebo naman wadda ta mutu ana ta muhawara sai aka zo wajen imam baliki sai ya ce me ya faru a je a tambayi tsohon me yasa hannunta ya lade ta ce tana cikin wankan a cikin ranta sai ta mata kazafi cewa wannan gaba nata ya sami Allah da yawa sai mamar ya ce "Ah, ki ce kin mata kazafi shi yasa hannunki ya lade a je a samo bulala a yi wa tsohuwa bulala tamanin yanzu ma nuna fita aka yi kusurka wa tsohuwa bulala ɗaya goma hamsin saba'in saba'in da tara ana buga ta tamanin sai hannu ya ɗage ba tare da an sa wani abu ba ko wani kemikal kawai sai hannu ya tashi to a lokacin ne sai aka ce kai lalle kai baiwarka ba karama ba ce zo ka ci gaba da ba da fatawa a garin madina manzon Allah ya hau kujera fatawa yana ɗan shekara goma sha bakwai abun mamaki ran da ya fara hawan kujera sai ya ce na hau wannan kujera ina ɗan shekara goma sha bakwai amma ina maku albishir na zauna da malamai dubu kowane ya mai interview ya ce lallai ina iya jagorantar musulmin duniya a cikin harkar addini Allahu Akbar. Ɗan shekara goma sha bakwai har ya san hikimar ya zauna da wanga malami ya je ya tsuguna wajen wancan ya je ya mu'amala mai kyau da wancan malami kuma kowane na sa mai albarka har ya samu malami dubu kuma kowane ya mai shaida kai yau in ba malami a duniya kana iya ba da shifta na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan Imam Malik shi ne wata rana yana zaune makaranta sai ga sarkin madina ya zo mai da bakon ɗalibi sai ya ce ma sarkin madina wannan wane ne sai ya ce yaro ne suna ne shafi sarkin makka ya turo shi wajen sarkin madina a kawo shi wurinka amma ban yi ya kawo shi wurinka ba saboda na san kana da wuyan gani saduwa da kai ba ƙaramin magana ba ce har na gaya ma wannan yaro shafi'i cewa a sa ni zuwa makka da ƙafa ba bisa dabba ba ya fi sauƙi bisa in je ƙofar imamu maliki duk da garin mu guda kuma ɗan gari na ne talakana ne amma tsoron shi nake yadda ka san mutum na tsoron mala'ika mutuwa sai ya ce a'a ga wasiƙa an bayar ka kai ni wajen maliku ba ruwanka sai ya ce to in muka je muka yi kwaruka ba mu gan shi ba ba imam malik ya ce ba matsala imam shafi ya ce ba matsala kai dai ka kai ni ba ruwanka suna isowa ashe wai abun mamaki shi kuma imam shafi ɗin dan baiwa sai da ya yi sauka alƙur'ani sauka goma sha bakwai da kai daga makka zuwa madina daga makka hannasu ya yi sauka ya dawo ya yi sauka ya dawo wanda aka yi so madina ya sauke qur'ani sauka goma sha bakwai to shi kenan a kan hanya sai ya ce shi ma kuɗin da zan je wuri nai menene littafin da ya yi wanda yake alfahari da shi aka ce ruwan tsama ne sai ya ce akwai mai ita aka ce akwai ta ya ce a bashi ɗan diba daga maka zuwa madina ya diba ruwan tsama ne gaba ɗaya sai ya haddace ta malam kaga abu da abu ya faru da ya diba ta sai ya haddace ta ya iya ya haddace ta da yazo sai ya ce ma sarkin madina kuma in ka je wajen malamin garin ku ka ce mai wannan yaro ya haddace qur'ani haddan motsa malam bayan an zo da imamu shafi an kaddamar da shi wajen imam maliki sai ya ce yaro daga ina ya ce daga makka ina baban ya ce ya rasu yayin nake ya ce na tashi maraya uwa ta ke kula da ni na ce mata ba abin da nake so in ba ilimin addini ba shi ne ta ce a kawo ni wurin ka sai ya ce an ce ka haddace qur'ani ya ce na haddace shi har na yi sauka goma sha bakwai da kai kafin in iso wurin ka saboda raka'o'in sallah goma sha bakwai ne daga asuba zuwa isha'i za ka ga ta a goma sha bakwai to saboda zan zo wajen ka kana magadin manzon Allah na yi sauka goma sha bakwai na ba da su hadiya gare ka sai ya ce to an ce kuma kana da ruwan tsawa ne sai ce ai ni ne yi shi ya ce ku na iya shi kuma na hada shi sai ce ka yi duk tambayar da za a yi ma shi za ka ba da ansa ya ce yi aka yi taimaka imamu shafi tambaya cikin ruwan tsawa ne ta kai yake ba da ansa a lokacin imamu malik ya gane ya yi almajiri mai suna imamu shafi ku labarin nasu yana da yawa za mu tsaya bakin nan to shi ne sai abu halifa ya ce ma imamu malik to fi baladika la fi baladi to gani a sai garin ku ake nufi masu munafinci ba garin mu ba tun daga ya kama gyara wa ina halil madinati mara tu ala nifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akharuna akwai wasu mutane na daban i'tarafu bi dhunubihim sun yi furuci da laifinsu min at-takhallufi na rashin zuwa yakin tabuka khalaqu amalan salihan sun yi aiki na kwarai wa akhara sayyi'an kuma sun hada shi da mugun aiki ma'ana sun yi jihadi kafin na tabuka irin badar irin yakin uhudu duka da su aka yi kaga halaku amalan salihan sun haɗa aiki na kwarai na jihadi amma wa akhara sayyi'an da wani mugun aiki na ƙin zuwa yakin tabuka sadaqatu asnafi shehu yace zan ba ku labarin yan tabuka sun kasu gida uku ismun nafiqu akwai kashi na farko munafikai wayanda sun ƙi zuwa yaƙi suna cewa ya rasulullahi inna buyutana aura inna buyutana aura gidajen mu sake suke ba ka tawakkul kan mu je yaƙi a faɗa mu iyalin mu ya ya rasulullah sai Allah ya ce wa ma hiya bi auratin in yuri in yuriduna illa firara walau dukila alaihim min aqtariha thumma su'ilu fitnata la atawha wa ma tanabbu biha illa yasira da za a biyo ta wajen garin Madina a nemi su yi ridda za su yi ridda su ba addinin musulunci. Wasirkun akwai jama'a ta biyu su abu rubawa kenan. Raba ku an kusurun sun ɗaura kansu bisa warin masjid da ke shigan masallacin manzon Allah. Wa ƙasamu suka rantse da Allah, Allah ya hullahu illar rasul sallallahu alaihi wasallam. Sun kawo kansu shiga sojan madakkare ba za su kwance kansu daga wannan ginshiki ba sai yan annabi ya ce a kwance su ko ya kwance su daga shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu cikin su hadda Abu Lubaba manzo Allah ya ce man haula wayannan fursurori da nake gani daure ga ginshikan masallaci su wane ne sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qaumun takhallafu 'anil jaysh wayanda suka ƙi zuwa yaƙi ne tare da kai kuma ba su da uzuri wa rabatu anfusahum sun zo sun ɗaura kansu a ɗakin Allah masallaci wa qalu la yaqulluhum illa anta sun ce ba wanda zai kwance su in ba kai ba saboda kai ko ba za ka kwance su ba sai ka nemo musu gafara ga Allah ya yafe musu wannan laifi na rashin zuwa jihadi a saman nabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rantsuwa annahu la yahurruhu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da annabi sai ya samu hayi annabi ya ce ba zai kwance su ba sai in Allah ya ba shi umarni babaka sawari suka zauna a cikin ginshikan masallaci a wata ruwaya kwanan su hamsin hatta nazala fihim hadhihi al-aya sai da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hore a kwance su sai aka kwance su bayan an kwance su shi abu rubaba sai ya ce shi saboda daɗi ya mai yawa shi bai son kowa ya kwance shi in ba manzon Allah ba sai sai ya faɗi mata zahra ita kuma tana da alaƙa mai kyau da abu rubaba sai ta ruga da gudu za ta kwance shi sai yana a'a a'a ya keɗe ma'aiki baban ki dai baban ki dai zai kwance ni na riga na yi rantsuwa na riga na yi rantsuwa sai ce to ai kakkara ba ɗaya biyu kakkara ba ɗaya biyu da ni da annabi duk abu guda ne bari in kwance ka sai ce a'a na riga na rance ne na yi rantsuwa sai aka gaya manzon Allah sai manzon Allah ya ce wa yo abu lubaba bai sani ba ai Fatima ta kwance shi ya ne ya fi ni in je in kwance shi Fatima tu bidda'atun minni Fatima tsoka ce daga jikina a ba ta dama ta je ta bace shi sai da Fatima ta je ta bace a gurin baba bayan ta bace shi daɗi ya mai yawa da shi da abokai ne mutum biyu suka ce ya Rasulullah kharajna min amwalina jami'an tawbatan lillahi tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya saukar da ayar tuba gare mu muna shaida maka mun tuba ga Allah kuma mun yi kyauta da dukiyarmu da Allah ya ba mu gaba ɗai mun baka. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma amara lillahu bi akhdhi amwalikum. Allah bai ban izinin an san dukiyarku ba. Ya dai ce a kwance ku kuma ya yafi ku. to sai Allah ta'ala ya ce a to khudh min amwalihim sadaqatan ya rasulullahi tun da har sun bada dukiyarsu gaba ɗai sadaka to ba duka za a ansa ba khudh sadaqatan ka aishi wani abu na sadaka shine sulusi min amwalihim daga dukiyar wayannan mutane guda uku idan ka shi wannan dukiya to tsakiro sai ka tsarkake su wato zakiyim sai ka gyara zukatansu biha da asarta ma'ana zuciyarsu za ta yi musu daɗi cewa Allah ya yafe musu tun da hanyayyar ta yanzu a shi dukiyarsu ba a kasa su da amwalihim sai annabi ya ɗauki su da sun dukiyarsu wata sadaka biha ya yi sadaka ga musulmi da sun sun dukiyar wa'ina mutum uku sai Allah ya ce to ba sadaka ɗai ba wa salli alaihim kai salati a gare su ai ud'u lahu kai musu addu'a inna salawatika ko inna salataka addu'ar da za ka yi musu ko inna salawatika ka sani addu'arka ko sallar janaza da za ka yi musu sakarun lahu nasuwa ce gare su wasu malamai sun ce inna salawatika sallah da za ka yi musu bayan sun mutu sakarun lahu da kuwa ce gare su cewa za su samu rahmar Allah wasu ko suka ce a'a idan an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta yana cewa Allahumma salli ala ali fulan Allah kai salati ga iyalin gidan wani da suka kawo kyauta a yau to shi ne Allah ya ce wa salli alaihi kai ta salati ga waɗannan mutane kai musu addu'a inna salamatika addu'a da kake musu sakarun lahum tana ƙara musu nutsuwa a zuciyarsu wakila wasu suka ce tumani lahum suna samun nutsuwa bi kabuli tawbatu cewa Allah ya karbi tubarsu saboda manzon Allah ya ashi a wasu wallahu ubangiji samihun mai ji ne alimun masani ne da abun da bayi ke aiwatarwa baki daya na'am
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama ta ya anshi wani abu daga dukiyarsu ya ɗebi sulusi kuma ya yi sadaka da ita. Shehu ya ce sun miyar marun ladi yunfaku fi sabilillahi sadaqatan dukiyar da ake ciyarwa saboda Allah an mata suna ana ce mata sadaka yake lalatihi ala sirkin mawdu'i saboda tana nuna wanda ya ba da sadakar nan mai gaskiya ne ya yarda da cewa idan aka ba Allah rance Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ke biyan rancen nan man zalla zai yi gari don zaha gasar hasanan ban za a yi lahu a ta'afar tafiya don haka Allah ya ba manzan Allah dama ya anshi dukiyar sahabbai don ya tsarkake su kuma ya masu addu'a aka ce wannan addu'a da yake yi natsuwa ce gare su fakana idan a tukuru sadaka idan sadaka ta zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuru ga addu'a da yake yi sai ce Allahumma salli ala ali fulan Allahumma salli ala ali fulan Allah iyalin gidan wani da suka kawo mana sadaka ta alkama ko ta dabino ko suka kawo zakar kuɗi Allah ke salati gare su wasu malamai suka ce inna salawatika sakanun lahum hiya salatul jana'iz sallar janaza ne da annabi ke yi idan idan nazala fi salatul jana'iz ashe wannan ayar ta sauka ne a hukuncin sallar janaza ورد شيخ الاسلام وسعادة الانام مولانا الحاج ابراهيم يسير من سامو ne hadisi mai ban mamaki anna adama annabi adamu alaihi salam lamma tubiya lokacin da ya rasu ko da ma abin da aka ɗebo ma annabi Adamu shekara dubu Allah ya ɗebo ma annabi Adamu annabi Adamu alaihi salam shekara dubu Allah ya bashi to kadda ya yi kyauta da da shekara 60 a cikin rayuwa ta yi annabi Dawuda wata rana yana zaune sai Allah ce zan gwada maka iyanka annabawa da zan samar a cikin tsutsonka sai yana ta ganin annaba na wucewa su annabi ibrahim su annabi musa har aka kawo ga annabi dawud sai ga annabi dawud ya burge shi ya ba shi shawa yana sheki yana kyalli sai annabi adam ya ce allah wani gaɗan nawa mai kyalli mai sheki wane ne sai ce wannan shine dawud alaihi salam annabin allah ne kuma zai samu ɗan sulaimanu sai ce allah shekara nawa ka ɗebo mai sai ce to gaskiya shekarun da aka ebo mashi shekara sittin muka ebo mashi sai annabi adam ya ce ba Allah duk dai kan gana shi da walƙiya ta yi shekara sittin ɗai ai ɗari ya kamata Allah a bashi sai Allah ya ce to mu haka muka ebo annabi dawo da shekara sittin zai yi duniya sai su to Allah ni dai tun da yawon shawa ya buge da a ɗebi arba'in cikin na wata hu a ba annabi Dawud alaihi salam sai Allah ya ce kai kace ya ce i kai kace a i ba ce ni ne ce sai aka ɗebi shekara arba'in ɗan annabi Adamu aka yi kyauta da su ga annabi Dawudan da saura shekaru babban ya tafi duniya shi kenan annabi Adamu ya canja shekara ɗari tara da sittin saura nawa saura arba'in ya yi kyauta da su sai mala'ikan mutuwa ya zo ya ce annabi adamu alaihi salam lokacin mutuwar ka ya yi yau ne za a anshara ka ya ce a a magana banza ɗari tara da sittin ne saura arba'in ya ce kai ko ka tuna ka ba ɗanka annabi dawo da kyauta shekara arba'in an mai ajiyar su an mai asusun su sai ce a'a wani lokaci ne na yi kyauta da shekara arba'in dan na adam bai san mutuwa Sai- saboda in ya ce in ya yarda ya ba da shekara arba'in to nan zai mutu sai ce a'a kai ka koma wajen Allah ba ka je ka yace bane ni dubu an gaban ba ɗari tara da sittin ba shikenan mala'ikan mutuwa ya dawo wajen Allah ya ce ya ce wani lokacin mutuwar shi bai yi ba sauran arba'in sai Allah ya ce to a je a bincike shi ya aka yi haka akwai shegu kuna ga bincika san da yake wata shekara arba'in ɗin ba shegu ta Allah ta ko Adamu ya yi kari da dai an samu shegu da an ashara shau amma tun da ba takarda ba shegu Allah ya ce cikin taska falalata a maimai da arba'in ɗin da ya kyauta da su kaga ya kyauta da abin da bai sai ya kyauta da shi ba shi kuma annabi Dawud in ya zo a bari ba sittin zai yi zuwa shekara ɗari zai yi a duniya sai Allah ya raba gaddama sai mala'ika ya dawo yake to Allah ya ce tun da ba shaidu a baka kaɗi da arba'in sai ce ehem ai na san Allah adili ne haka kawai shi kau a ce na aibi shekara arba'in ina na baya in ji wayo shi an kai to da haka ɗan adam bai son mutuwa to daga nan ne sai Allah ya sunnanta duk sanda za a yi wani hukunci a samu shaidu kuma a yi takarda saboda ɗan adam wa kana al-insanu wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya fi kowa ya gaddama saboda ni saboda shi ya ba da arba'in kuma ya dawo ce bai bayar ba to lokacin da annabi adamu alaihi salam ya rasu nazalatul malaika malaiku sun sauko daga sama saboda ba a taba ganin yadda aka mutuwa ba yau annabi adamu shi ya fara rasuwa to da ya rasu mala'iku suka sauko suka yi mai wanka suka yi mai rufafa suka yi sahu-sahu bayan shi sai suka ce ma shizu ɗan annabi adamu shiga kai ma babanka sallah ya ce mi asala suka ce kai shiga kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka sai mu je mutu kafara hudu aka yi mai ko wanda wani mawaƙi na cewa wanda yake bai da ilimi na addini فكبر عليه أربعا لوفاته يمي كبر أبو دنجاوات يا مفو to shi annabi adamu yau ya rasu ana son annabi shi su yi mai sallah to shi annabi shi ko alaihi salam baka bara salati na takbiratan da ya fara kabbara bai ci mulki ba sai da ya yi ma baba ya adamu kabbara talatin bayan ya gama wani bina sai aka turbuɗe shi kalatul mala'ika mala'iku suka ce to duk wanda ya mutu yanzu ba sai mun yi wahalar saukowa mun yi wanka da rufafa da rufewa ba kun je ga yadda mun kai i kun gani to hadhihi sunnatukum fi amwatikum wannan ita ce sunna ga wanda ya mutu a cikin ku duk wanda ya mutu a yi mashi wanka a yi mai sutura a yi mai sallah a rufe shi amma ba kafara talatin za a yi mai ba kabbara hudu za a yi mai in ji malaman fikiyo kabbara ta farko a yabo ga Allah kabbara ta biyu a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kabbara ta uku a yi addu'a ga shi wannan mamacin Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika zuwa ƙarshe kabbara ta hudu ta yi addu'a da duk sauran musulmai gaba ɗaya Allahumma kulli hayyina wa mayyitina wa kabirina wa sagirina zuwa ƙarshe da kayan gafara ta kusa ta sallari wata rana shekul islam wa sa'adatul anam maulana hadi ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu an zo sallar janaza ko da ma shehu idan ya ga malamai sun kewaye shi yan murtaniyan nan ka san tun malamai ne sun gama da ilimin shari'a sun haddace sun yi bukari duk sun su haye ma sun haddace ko in shehu na son jan magana sai ya yi abin da ga fikin ba a yin haka nan to in yayi karatu aka so a sha shewa da ya zo sallar janaza ba huɗu ake yi ba sai ya yi kabbara bakwai da ya kabbara bakwai shi ko malami bai ganin matsala ya kyale bayan an gama sauran mutane karatu na huda shi yana bugu ne sai ce shewa an yi mantuwa an yi kabbara bakwai kuma kabbara huɗu ake yi sai ce wayo dan ɗaya waye bakwai ka mace annabi saba'in ya yi ranar da zai masa yana hamza sallah shi manzo Allah da ya zo yi masa yana hamza sallah kabbara saba'in ya yi to dan na ma tsaya bakin bakwai sai ce ashe ana yin bakwai ya ce ana yin bakwai illa ku ba ki hai ku ke tara mutane sai a ce ai guda huɗu, sai mu kyale ku ai huɗu. amma yau kaga da nayi bakwai na san baka ya hakuri to ka ji ma ni ko saba'in ina iya yi sai ya kashe wutar kyale idan za a je roƙon ruwa ana son a sa kaya tsoffi a birkice riga a samu tsoffin takalmi a sa za a je roƙon ruwa shi wani ce a dibo malamai na nan kowa gida aka ce ai duk su muhammadu da habi'in nan manyan malaman nan na murtaniya suna nan zazzaune sai ce to ai ko karatu ya koma kasa yau yau gaba ɗaya zan kwace musu kwakwalwa shehu ya shiga za a je roƙon ruwa ya wuraren da ya ɗauko wani farin lesi mai kyau mai tsada ya sa farin rawani ne ya ci kwalliya ya ci ado da sanda ya fi za a biya ruwa sai ce malamai mu tashi a biya ruwa suka ce shehu kai muna rai kai malikiyi ne a mazhabar ka ta malikiya an so idan za a je roƙon ruwa a sa tsoffin kaya sai ce lau ai shi Allah bai kallon surar ku zukata ke kallo ba hadisi na cewa inna Allah ta'ala la yazu ila suwarikum ba la yazu ila suwarikum inna Allah ta'ala la yazu ila amwalikum na'am na'am Allah bai kallon surar jikinku Allah bai kallon dukiyarku walakin inna ma yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah zuciya yake kallo da aiki Allah ina ruwa ne da lesina ai wannan duka abubuwa ne waɗanda yake malamai sun fada ciki idan kessa tsoffin kaya amma zuciyarka na cike da son duniya to baka samu ikhlasi ba abin da ake so zuciyarka ta yi tawazu'i ga Allah sanda zaka je roƙon ruwa ko da kana saye da kaya masu kyau amma dan ka sa tsoffin kaya zuciyarka na cike da kuɗin duniya baka yi ma Allah yadda Allah ke so ba suka ce na'am na'am yace shi yasa ne wannan fitar dan in kara muku karatu wata rana kuma an zo za a yi sallar juma'a sai aka ga ana zafin rana wasu sun bar takalmin su tsaye yadda suke wasu kuma sun birkita takalmin sai aka ga shehu ya kalli wayanda suka binkita takalmi bai musu magana ba wayanda suka musu yadda suka ajiye su ba a yi musu magana ba sai wani ya zo ya ce wa shehu wai me yasa ake barin takalmi yadda ake cirewa sannan mun ga suna bincike su sai malaman murtariya suka ce kaji kuma ga tambayar ma ta bincike takalmi ni an amfane ta to ko da ma idan suka ga shehu ya cire gilas to karatu za a yi sai shi wanda yana wani ya ce to kuna tambaya su takalmi idan ka bar su yadda ka taho masallaci suka sha rana wajen sawa kaji suna kone ma kama to suna nan na'au na'au din su takalmi amma in ka birkice su wai dai kawai zafi sun koma la'an la'ana la'ana Allah ta sauka gare ka ashe duk mai zuwa juma'a ya birkita takalmi yana cikin la'anar Allah suka ce mace mu mine ne hujja yace mu kalli yadda na'am yake na'am harafi uku ne nun guda da ainihin kafa da lam na'am to idan kai alƙudin su kai ne bas ka dawo ta baya na'am ya koma na'am da haka idan ka bar su a yadda suke na'am in ka bincike su kai kasu zami su kore ma kafa ka samu na'am to shi radiyallahu ta'ala anhu kullum haka yake yi yana tsayawa ya ba mutane karatu wanda zai amfane su to sai ya ce wannan ita ce sunnan ku ila yawmil qiyamati sai ya ce fa ala hada wannan aya inna salawatika sakarun lahum laysa khasatan bi hadhihi al-umma ashe ba wannan al'umma ɗai ke samun wannan hususiya ba tun daga annabi adamu mala'iku sun mashi wanka sun mai sallah lokacin da habilu lokacin da ƙabilu ya kashe habilu ai ƙabilu shi ne fa'ili ko habilu shi ne mafurin bihi ko a tana ya za a ce a tana ƙabilu habila da haka ƙabilu shi ya kashe habila to lokacin da ƙabilu ya kashe habila annabi adamu na wajen aikin hajji ita sai da hawa uba ta da labarin abin da habilu yake ciki kuma a lokacin ba a taɓa mutuwa ba a duniya da annabi adamu ya dawo aikin hajji sai ya ce ma hawa'u ma ta habiru dan mu habiru ya mutu sai hawa'u ta ce wa ma ma ta habiru ni an ma ta habiru tun da ba a san mutuwa ba lokacin ta ce wa ma ma ta habiru ni an ma ta habiru sai ya ce la ya kulu wala ya sharabu wala ya taharraku sai ta ce wallo sai ta ce ta kuwa shi ne asalin fargaba da tsoron da aka zukatan mata saboda ita hawa'u ranar ta jini aka ce mu mutuwa shi annabi adamu ya san hajiru ya rasu har kabiru ya rufe shi cikin ƙasa inda yake to a ajinsu an akuna mithla hadal durari fa uwari sawat ahi ba su ba min al-nalimi to bayan ya dawo sai ya gano an kashe habiru sai yana gaya ma uwar mata habiru ɗan Habiru ya mutu ta ce ma ma'ana mata ni an mata duk da ba taɓa mutuwa a duniya sai ce la ya gudu wala ya sharabu to da an ce haka nan sai ta ɗauka azumi ya sai ce wala ya taharraku moci ma har abada bai ƙara moci to sai ta gano la ya gudu la ya sharabu la ya taharraku bai moci ah sai ta ala wani musa ke ta ke ta kuwa ma'ana ta gane ɗanta ya mutu to nan ne ta san mutuwa To bayan annabi Adamu ya rasu, mala'iku su suka fara yi mai wanka, suka yi mai lufafa, suka sa annabi shi su yi mai kabbara talatin, sannan suka koya mai yadda zai rufe shi. Suka ce hazihi sunna duku, wannan ita ce sunna ku. An samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya mutu cikin musulmi, aka samu sun uku na musulmi sun mai sallah Allah zai ba su ce Allah zai ba su ceton shi a gobe kiyama kuma Allah zai mai gafara nan wani karatu ne shugaba ke so ya bayar an samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda mutum arba'in suka yi masalla dan aljanna ne zai samu gafara zai samu rahama to shehu ya ce shi kuma ya samu wani hadisi duk wanda sun uku suka yi masalla Allah zai saurare su kaga idan mutum talatin ne sai a yi layi mutum goma goma ba a son a yi dogon layi wajen sallar janaza ko da ku goma sha biyar ne to ku yi layi uku nan biyar wayan ga biyar wayan ga biyar sai ku sa gawa gaban ku amfanin wannan Allah zai ga gasar mu na ɗaya gasar mu na biyu gasar mu na uku duk me suke nema wai Allah ka yaye ma wannan Allah ka yaye mai sai Allah ya yaye to shi rabbi Allah wa ya ce idan an yi ma Allah sau uku ana samun ceto ana samun gafara ana samun rahama sannan ya ce man mata wanda ya rasu wasalla alaihi ummatun arba'una min almuslimin musulmi arba'in suka yi mai sallah shukki'u bi za a ba su ceton shi a gobe kiyama ba zai shiga wata ba shekul islam wa sa'adatul anam wanda ya bamu wannan bako fa'ida cewa a bayyana dogon layi guda wajen sallar janaza a rika ɗan kankasawa a daddatsa don taimaka ma shi mamaci bari hada yutlabu dan haka ana so idan kana jamu aqalla min 40 idan wayanda suka zo yi ma sallar janaza ba su kai 40 ba in dai sun kai 40 ba ka da matsala in sun kai mutum 40 ba ka da matsala Allah zai ba su cetonka to amma idan sha biyar ne ko 20 ba ko 30 to nan shehu ya ce an so in ba su kai 40 ba an yuja'ala salatata suhurin a yi masu gida uku ga sahu na ɗaya ga sahu na biyu ga sahu na uku ka annahu yunashiduna Allah tabaraka wa ta'ala kamar suna ma Allah magiya ne Allah gamu Allah hadda wanga sauran na gaba hadda da su Allah hadda wanga na na uku Allah duk mun taho wajenka ji'ina ka fi salatati suhufin Allah mun zo maka muna sahu uku fa ashfi'ina fi ahina Allah ka ba mu ceton ɗan uwanmu to kaga ko ba ku kai ku arba'in ba in kun yi layi uku Allah na iya dibawa yana iya taimakon ku wa hadha ka takasirin huda idan ka ce to ya aka yi muka gano ai mamamaci sahu uku dan ya samu rahama shehu ya ce yana kasan wanda yake gidan shi na nesa da masallaci ya fi ka yawan lada to wanda a kusa da masallaci madadin ya yi ta hamsin ya faɗa masallaci sai ka ga yayi wawe na yan gajeruwar taka dan ya samu taka tamanin to wannan gajeruwar taka da yake shi ba ruwan Allah da cewa gajeruwa ce kawai za a lissafa taka nawa ce tamanin sai a bashi adadin wannan taka yau ya ce haka yadda ka san wanda a kusa da masallaci cikin taka hamsin yana iya faɗawa masallaci idan ya mai da su taka tamanin Allah zai ba shi lada to kai ma idan ka mai da masallatar nan gagawa sun uku Allah zai ba wannan alfarmar kuma zai taimaka ma wannan mamacin naku. Warada, mun samo hadisi, idan ka ji shehu na cewa warada, ba sai ya ce ba Bukhari ya ce ba, ko Muslim, ko Abu Dawud, ko Tirmidhi, ko Nasa'i, ko Ibn Majah, ba sai ya yi wannan ba. Saboda shi shehu Islam yana cikin wanda ake ce ma alhafizu a zamanin shi. Irin yadda ka ga Maulanmu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Maiduguri mahaddacin Qur'ani ne kuma ya haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dubu ɗari idan ka haddace hadisi dubu ɗari da Qur'ani da kanka kuma ba ja ɗaya ba ka san fassara ko ta aya to kai ake ce ma hafizu a zamanin ka ba wai Shehu Ibrahim Shehu Abdullahi Iyas an tabbatar ya haddace hadisi dubu ɗari sannan kakan shi Sayyidi Muhammad shi ne ya yaɗa ilimi a ƙasar Senegal shi ma ya haddace Qur'ani da hadisi dubu ɗari. To gidan su Shehu Ibrahim ba a zama malami sai ka haddace hadisi dubu ɗari da Qur'ani. To irin Shehu shi ake ce ma Alhafiz a Shehu Ibrahim Inyas. Ga ƙa'idan malamai na hadisi in an ce Alhafiz wanda yana da hadisi dubu ɗari cikin memory ɗin kanshi to shi ake ce ma Hafiz. wannan littafi na biriya da tafsir masu tahariji ɗan hadisai sun fitar da hadisi dubu goma da kusan ɗari bakwai wanda yake duk da kai shehu ke kawo su kuma idan ka koma ga manyan littafai za ka ga yadda suke can haka ya zuba su kuma an yi ittifaki jalalai ne kawai aka hannun shehu ibrahim idan yana tafsiri kuma jalalai ne ɗin bugun hannu rubutun hannu ne kamar a ce ɗan tsariya rubutun baba ne na gida ne na gado shi ne yake ɗaukowa yana tasiri da shi bakin jalalai ne na rubutun hannu shi ne idan ya ja sai ya rika kawo ayoyi yana kawo hadisai har sai da ya kawo hadisi kusan dubu goma a cikin wannan littafi a cikin mujalladi guda shida duk da kai ya kawo su to ka bar nan me yake nunawa ya dade da haddasa hadisan ya san yadda su yi to shi yasa irin shi Ibrahim radiyallahu anhu ga ka'idar malaman hadisi idan ya ce warada sai a ce wa ya ce warada in ka isa ka ce warada ka ce to shi kenan ka isa ka ce warada ya gangaro to idan aka ce alhafiz ashebu ibrahim iyas mai hadisi dubu da cikin kashi shi ne ya ce warada a littafin shibir ya ce tafsir sai ka ji suna sahih sahih amma kai bawan Allah wanda ko arba'unan da wani ya baka iya kawowa da kai to idan ka zo ka ce warada sai a tare ka suwa na filanci na nan gefe bakin masallaci sai ka yi sai a ce to aka maka lawa na zo ka ce warada shin warada cikin buhari ko cikin musulmi ko cikin nasari sai a ga mutum na zuwa shi to ashe ba a cewa warada sai a ce a'a in ka ce an ce warada to an isa a ce warada to shi yasa shi Ibrahim radiyallahu anhu da yawa za ka ja ce warada da ka ja ce warada iyakan gaske kenan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so in kai malami ne ka isa irin su albani to ka zo ka ja ka tsaya ya yi maka mugun kaya da baka kara wuce sai ka gane wannan uban masu musulmar hadisi ne to shi yasa bai da bukata ya ce kaza kaza ko ya ce ya ce ma warada shi radiyallahu anhu ya ce warada mun samo hadisi عن الرسول صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anna man mata min almuslimina wanda ya mutu daga cikin musulmi aka samu sabu uku sun mai sallah Allah zai ba su ceton shi ko zai gafarta mashi albarkar wannan sabu uku da suka yi sannan wanda mutum arba'in suka yi masalla sun ki rufi su da sun kai arba'in ko da layi guda ne sun kai Allah zai ba su ceton wannan ɗan uwa nasu. To don haka Shekul Islam wa sa'adatul ma'anam ya ce warada mun samo hadisi anna kulla khatwatin bi asri hasanat duk ta kata zuwa masallaci lada goma ne wa mahawa ashri sayyi'at za a kankare ma zunubi goma to idan ta ka hamsin na shigo da kai masallacin unguwarku sai ka riƙa yin gajeruwar taka gajeruwar taka gajeruwar taka har kai tamanin to Allah wallahu wasi'un alim Allah mai abun bayarwa ne ba a cewa a a murku ta kana sun ce mai tamanin ba ruwan Allah sai ya ce kawai ta kana waye tamanin sai a ce ku ba shi goma goma sau tamanin ku karkare mai zunubi goma goma sau tamanin ba ruwan Allah to idan dai Allah za a yi mai ƙarin sawu bai ce komi ba a sai idan aka daddasa mai sabon masu sallar janaza zai yi la'akari da wannan kuma zai gafarta ma wanda aka zo a yi wannan sallah. Na'am. Don haka abin da yasa muka ce a raba jama'a idan ba su da yawa, amma idan suna da yawa ba matsala. Wasalli alaihim kai salati gare su wa'annan da kake duke su kan bayan. Inna salawatika sallar da za ka yi musu bayan sun mutu ko inna salawatika addu'ar da za ka yi musu Allahumma salli ala ali fulan sakarun lahu tana sa natsuwa kwarai gare su sun san Allah ya yarda da su wallahu ubangiji sami'u mai ji ne ga maganganun bayi alimun masani ne da wanda ya kamata a gafarta ma a kusanta shi gare shi na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alam ya'lamu ba su sani ba annallahu ubangiji huwa yaqbalu tawbata shi ke karɓar tuba an ibadihi ga bayan shi ma'ana Allah shi ne ƙabilun taubi shadidin iqabilin tsawo wa ya kudu sadaka kuma Allah shi ne mai karɓar sadaka idan mutum ya bayar wa Allah kuma Allah ta'ala huwa at-tawwabu ar-rahim shi ne mai karɓar tuba ga bayan shi shi ne mai yawan rahama wa kun ka ce musu wayannan da ka ashi dukiyarsu ko wa kullum nasu ka ce wa mutane i'malu ku yi aiki ma shi ito duk abin da kuke son yi ku je ku yi wata rana mala'ika jibril alayhi salam ya samu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai wasu maganganun da idan daga yau baka ƙara zuwa tafsiri ba ka rike wa'annan maganganu na jibrilu da yamma manzon Allah sun ishe ka ka ci gajiyar su a azumin bana da azumin baɗi da na wancan baki baki ɗaya wa'azi ne jibrilu ya yi wa annabi muhammadu mala'ika jibrilu ya sauko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya Muhammadu kull ma shi'ita fa mithluhu ta'mal ya kai Muhammadu kull ma shi'ita duk abin da kake so ci je ka ci fa mithluhu ta'mal irin abin da ka ci irin aikin da zaka yi wanda ya ci halal dole ya yi aiki na lada wanda ya ci haram dole wallahi ya yi aiki na sabon Allah in ji jibrilu ya muhammadu kul ma shi ita ba mai rubuta ba ka ci duk abin da kake son ci wai sako ne ake so ya gaya wa al'umma shi shi annabi an san ba abin da zai ci illa abin abu na kwarai amma wa'azi ne ake so ya gaya wa al'umma shi sai ya ce wa sahab man shi ita fa innaka mufariqu ya muhammadu ga sahabbai nan da mutane kayi jama'a iri iri to Allah ya ce a gaya ba wa sahab man shi ita in abuta da duk wanda za ka yi abuta da shi ka sani fa innaka mufariqu a kwana a tashi za ku rabu yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni wannan rana kowa ta kai shi sai ya ce ya muhammadu a ish ma shi'ita fa innaka mai shine na farko ya Muhammadu arish ma shi'ita Muhammadu ai ta rayuwa gadi ai ta rayuwa ka sani dai fa inna ka mai a kwana fa a tashi za ka rasu wa'azi ne arish ma shi'ita ka rayuwar ta kake so ko ka bi Allah ko kai abin da ba na biyayya ba arish ma shi'ita ka rayuwar ta kaga dama fa inna ka mai a kwana a tashi za a ce ba wani sannan wa kullu ma shi'ita fa mithluhu ta'mal duk abin da kake so je ka ci irin abin da ka ci irin abin da za ka yi kenan na uku sai ya ce wa sahabban shi ita fa inna ka mufariqu kai abuta da duk wanda kake son abuta da shi ka sani a kwana a tashi fa inna ka mufariqu za a rabu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wani hadisi sai ku ce warada amma ba shi wani ce warada ba ya ta tore ta ina na samo shi an samo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada sahiban Allah ya fi mai neman aboki da zai riƙa rufa mai asiri ya riƙa ɗebe mai kewa to mai neman aboki Allah ya ishe shi saboda ka je ka taɓa can ba daɗi ka dawo wancan ba daɗi ka yadda mai makama ke cewa in nittala'atu bani zamani wajattu attarahum saqaf na jarabi yan zamani na ga mafiya duk sun faɗi to idan duk kaga kowa na faɗuwa to akwai wanda bai faɗuwa shi ne Allah man arada sahiban mai neman aboki mai rufa mai asiri sadda kan wanda da shi shi ya tuna ka Allahu ya Allah ya ishe shi wa man arada muqlisan mai neman abokin fira mai ebe kewa fal qur'an ya fi ya je ya samu qur'ani ya ta karantawa qur'ani ya ishe shi ebe kewa wa man arada mu'izatan mai neman wa'azi yana so ya ga abin da yake na wa'azi balla mawuti ya fi ya je ya ga yadda ake mutuwa mutumin da ka san shi yanzu yanzu kuka rabu ba a minti goma ba sai ka dace ma ya rasu ka zo kuma shi ɗin ne kuma ya tafi kuma ba ranar dawowa har abada to mai neman wa'azi mutuwa ta ishe shi na hudu annabi ya ce wa man arada kanzan farkala mata kuɗi wanda ke neman taska to sana'a ta ishe shi taska yace wa man lam takfihi hadhihi al-arba'atu fan nar takfihi wanda wayannan abu hudu ba su isai ba an ce ya dauki Allah shine babban aboki ya zama koyo shi na tare da Allah ya san Allah na ganin shi Allah na jin shi Allah na tare da shi ba zai iya samun Allah a ko'ina ba to Allah na tare da shi ya za a yi sabi Allah ma ta kuni bi sha'anin wa ma ta kuni min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna alaikum shuhudan ittifiduna bi duk abin da za ku yi Allah ya ce muna cin ku muna ganin ku muna sanar da abin da kuke yi to Allah ya zama abokinka ya za ka sabi Allah yana kallon ka mai neman abokin fira ga Qur'ani nan ya ishe shi fira in baka san fassarar Qur'ani ba ko wata rana ka yi kokari har wata ya fita ko da aya biyu zuwa uku ka rika samun fassara su idan ana fassara ma aya uku an kwana talatin aya nawa kenan a sun fi haka aya tasirin a rika fassara ma aya uku inna atina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar malamin ya gaya ma da a asiri gobe ka dawo ya kare ma wasu uku kullum ana ma uku uku wani azumi zai kare kana da aya tasirin da riba goma ka ka ci riba qur'ani sai zama mai ilimi makewa sai ce wanda ke neman wa'azi mutuwa ta ishe shi wa'azi in ma nan gidan ku a mutu ungon ku ba mutu ba ka je asibiti mutuwa ne za a ga da gawawakin tsoffi da na mata da na yara musamman ƙauyuka a babban tausayi abun bakin ciki za a faɗa gari mutumin da kun kwanta lafiya nau kafin sallah asuba za ka tashi a kashe wani bayyana lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe wannan mace mace da ake yi wa'azi ne Allah ke muna wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wanda ke neman wata taska wadda ba ta karewa to ya rike kana'a idan ka rike kana'a ka samu wata zuci ka san taska Allah matukar tana cike Allah na iya baka ba za ka bukatu ga wani kowa ne to wanda wannan hudu ba su ishe shi ba to za mu yace to abin da ake gudu ya faru zai faru fannaru tafihi wutar jahannama ta ishe shi to don haka kun ka gaya ma mutane ka ce i'malu ku ta aiki ai i'malu ma shi to duk aikin da kuke so yi ku je ku yi ku sani fa sayyara Allah da sannu ne Allah zai ga amalakum aikin da kuke yi wa rasuluhu manzon sa ne Muhammad yana ganin abin da kuke aiwatarwa wal mu'minun mu'minai ma suna ganin aikin da kuke yi wannan aya kaga ba a ce saufa ba da an ce saufa yara Allahu amalakum sai ka ce can lahira sai aka ce fasa yara yanzu da sannu ba da dadewa ba aikin da kuke yi Allah na gani kuma zai sanar da annabi kuma zai sanar da muminai idan ya sanar da muminai sai ya zama sun san abin da kuke ciki kamar shugaban ku wani ya shigo wajen sai na Usman ne Affan sai manzo sai na Usman yace me yasa wani ke shigowa waje na wafi ainihi a sau zina a idanun shiga a idanun shiga zinanan caba caba a ce mutumin ya ta kalle kalle a bisa hanya sai ce ba sai da usman a wahayin ba da rasulillah kai ma ana ma wahayi ne bayan wucewar manzon Allah sai ce a'a Allah tabaraka wa ta'ala ne ke sako haske in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah na sako haske a zuciya sai ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Ku da haka ku sani duk aikin da za ku yi Allah da annabi da muminai suna gani wasu surar tuna da sannu za a mai da ku ila alimil gaibi zuwa masanin koye wa shahada da wanda yake masanin bayyane wa huwa Allah ta'ala shi ne Allah idan an mai da ku wajen Allah fa yunabbi'ukum ku Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malun da duk abin da kuka zama kuna aiwatarwa a rayuwarku in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun in alkhairi kuka yi a rayuwarku a ran nan za ku gani in sharri kuka yi a ran nan za ku gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya yi aikin alkhairi ko kwayar zarra idan an je lahira sai ga abu rai ba gunda ba gara wanda ya mugun abu ko kwayar zarra ne sheri kare ne mai shi ya kabi ko to duk sharri da ka taru kana yi kana ganin ba mai ganin ka ka ci bilis ka ci banza ko da za ka je lahira sherin ya taru kai kadai ya kaja kana zuwa ya haye ka Allah ya sani mu anan ne muka zo karshen karatun mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wayan da ake yantawa a cikinsa. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya. Allah sanya mu da imanin mu. Allah ya sanya mu da wannan ƙasa tamu. Allah ya ce da wannan jiha tamu a gaba. Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikinta. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara muna. Allah ya gafarta mu da dukkan zunubanmu ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha ma'a salatin fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امن والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Masha Allah. To da haka ne kuma tafsirin nan wanda wannan ranar ya kammala wanda muke samu daga nan gidan man alamun gwamnati da tafiyar ke zariya tabbar da kasuwa ta kuma. Mun fara aya ta ɗari da biyar a cikin gaba. A gobe da kuma za da karatu da kuma kwana. Abin da ba da kuma da karatu ba da da ya ja su a ra'a da da aka kaɗa. Sai ki malam saki.